أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ذاك يهوى ما في جرما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة من السادوة a wannan majalisi ne albarka a inda muke gabatar da karatu a wannan littafi na usulu sunna littafin wallafar imam ahmad bin muhammad bin hanbal rahimahullahu ta'ala a darasin da ya gabata mun tsaya ne a inda malam yake mana bayani dangane da daraja da ƙima da mutunci da kuma falala wanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama suke da shi a idan ahlus sunna wal jamaa a inda malam yake ce mana mafi alkhairin wannan al'umman bayan annabin ta shine Abubakar sannan Umar sannan Usman muna gabatar da waɗannan guda uku ne kamar yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka kasance suna gabatar da su akan sauran kuma su sahabbai ba su sabani akan haka ba a inda malami yake cewa kuma ba'da ha'ula'i thalatha ashabu suwar al-khamsa bayan waɗannan mutane uku waɗanda suka fi kowa falala sai waɗannan ashabu shura mutane guda biyar waɗanda Umar ɗan Khattabi Allah ya ƙara masa yadda ya zaɓe su cewa a cikin su kowa zai iya zama shugaba daga cikin waɗannan mutane waɗanda waɗannan ashabu shura kamar yadda muka bayani sun yi Ali bin Abi Talib da Az-Zubair ibn al-Awwam da Abdurrahman bin Auf da Sa'ad bin Abi Waqqas da Talha bin Ubaidillah da kuma shi Usman dan Affan kun ga mutane nan kenan mutane shida amma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar da muka ruwaito a hadisin da Imam Bukhari ya ruwaito wanda Imam Ahmad ya fitar da wannan ma a cikin musnadinsa wanda yake cewa mun kasance muna kirdigewa kunna nu'addu وأصحاب ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه متوافرون أن عمر وأبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نفسه مثل في من فلا أو أن الأمر شيني أبو بكر دقشي في عمر دقشي في عثمان دقنكم في شيني أنقانكم وأن إمام البخاري هل إلى يوم أكتاب فضائل الصحابة an rawaito hadisi daga gare shi Ali bin Abi Talib yana cewa mafiya alheri ko wafi alherin wannan al'ummar bayan annabinta shine Abubakar sannan Umar sannan sai danki Muhammad bin Hanafiya yake sannan sai kai shi kai Muhammad bin Hanafiya yake cewa saboda ya fi cewa yake kuma Usman sanin sun Usman na Affan an gane wannan ko a inda muke wannan bayanin a wancan sati din sannan malam Imam Ahmad bin Hanbal ya cigaba da cewa kuma min ba'di ashabi shura sannan bayan waɗannan ashabi shura din mutane guda biyar sai ahlu badr shi mutanen da suka halarci yakin badar dan Allah kuna rabin mu hankali dan Allah wannan abu daga nan sai ahlu badri su ne nan waɗanda suka ji yaƙin badar wasu daga cikin malamai suna ganin cewa waɗanda suka fi kowa falala akwai ahalu bai'atul aqaba ahalu bai'atul aqaba ma'ana mutanen da suke yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam bai'a a cikin a garin makka lokacin da suke zuwa mutanen madina da suke zuwa wajen aikin hajji a wannan lokacin sai aka sami wasu daga cikin su annabi sallallahu alaihi wasallam ya biya musu wa'azi akan cewa su karba addinin musulunci sai suka amince akan cewa za su ansa wannan addini na musulunci zama ina fata an gane a nan suka yi annabi sallallahu alaihi wasallam mubaya an cewa sun masa mubaya'a akan sun imani da shi a matsayin manzon Allah yace musu kuma lalle yana nan zuwa garin su a lokacin ne ya tura musu da ambasada na farko a musulunci shine Mus'ab bin Umair Allah ya kara masa yadda to abin da ya kawo su malamai ba sa kawo ahlul bai'atul aqaba suka ce saboda ahlul bai'atul aqaba din nan kusan dukkanin suna cikin ahlul badr ina fata an gane suna cikin waɗanda suka halarci yakin badar mun kuma sani dangane da abin da ya shafi ahlul badr annabi sallallahu alaihi wa sallama ya mana bayani akan su yana cewa me ya baka labari wa ya baka labari da Allah tsala ala ahli badr ki ba mamaki Allah madaukakin sarki yayi tsinkayi akan mutanen sayyakin badar fa qala Allah madaukakin sarki yake da mutanen da sayyakin badar i'malu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum ko aikata abin da kuka ga dama domin na gafarta muku gaba ɗaya kun ga waɗannan su ne ahli badr to ahli badr gaba ɗaya san aljanna ne ko shakka babu a wannan su ko suna jira ka fi kiyama ni a ɗebe su a rubuta su a gidan aljanna Allah ka tafi mu tare da su an gane wannan ko daga nan kuma ahli badr min al-ansari waɗanda suke biyo daraja daga cikin sahabbai sai kuma waɗanda suka halarci yakin badar daga mutanen garin madina irin shugaban aus da khazraj irin su sa'ad irin su Sa'ad bin Mu'az irin su Ubada ibn Salih da dai sauran mutane da irin su Abdullahi baban Jabir dan Abdullahi da irin su Yaman mahaifin Uzaifa dan Yaman da sauran mutane waɗanda suka halarci yaki tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama daga cikin mutanen garin Madina min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam daga cikin sahabban manzon Allah ya tsira da insha Allah tabbata gare shi ala qadri hijra wa sariqa awwalan fa awwala da gwargwadon hijira da mutum yayi ko saka babu jama'a duk wanda ya hijira da garin Makka ya kuma garin Madina to babu wani mutumin garin Madina kuma da yake darajarsa ina fata an gane gaba ɗaya muhajirun sun fi mutanen garin Madina daraja saboda su ne ne su ne farkon waɗanda suka yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam a karon fari duk da wannan wahala da suka dinga ta da wannan azaba da su ƙuraishawa suke yi to suna da daraja da gwargwadon gaggawa ko sauri na fara shiga addini musulunci na farko na farko na farko sannan ne ne sannan ne ne ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم sannan mafi falalan mutane bayan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne mutanen da suka rayu a zamanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu ko da ba su taba ganin su ba lalle sun rayu a mafi alherin karni dan haka kasantuwan su masu imani wannan ya ba su daman ya zamto suna daga cikin mafiya alkhairin mutane kamar yadda tabbata hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa khairul qarni qarni thumma alladhina yalunahu thumma alladhina yalunahu mafi alherin qarni shine wanda na rayu a ciki sai wanda ke bi musu sai wanda ke bi musu jama'a an gane wannan ko akwai wannan afdaliya ne sannan bayan wannan kuma a cikin sabai wanda ba ambata ba daga cikin masu daraja akwai mutane da suka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam tamfa a ƙasan bishiya mutane da suka zo suka yi baya'a a ƙarƙashin bishiyan bishiyan nan a filin da ake kira Hudaybiyya waɗanda Allah madaukaki sai yake cewa laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما Allah madaukakin sarki ke cewa hakika lalle tabbas Allah ya yarda da waɗannan mu'mini ne waɗanda suka yi maka yayin da suke maka mubaya'a a ƙarƙashin bishiya Allah ya ya san abin da ke cikin zukatan sai Allah ta'ala ya soka musu nutsuwa sannan kuma ya ba su wani buɗi fathan qariba wani buɗi wanda yake muku sauki wa maghanim kathiratan ya'khudunaha da kuma ganima mai yawa waɗanda su mutanen nan da suke kan fara cikin dukiya za su karba wanda ya tabbata cikin hadisi ingantacce wanda Imam Bukhari ya ruwaito da Muslim Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yadkhulu an-nar ahadun mimman bay'a tahta as-sajara ba wani mutum daya wanda yayi mubaya'a kasan bishiya wanda zai yi wanda zai shiga wuta babu duk wanda ya zo yayi manzon Allah mu baya a wannan lokacin to shi dan dan aljanna ba zai shiga wuta ba har abada wannan alƙawari daga wurin Allah madaukake sarki jama'an gane wannan ko a lokacin akwai wani mutum wanda na manta sunansa aka ce shi zo kai wa Annabi sallallahu alaihi wasallam mubaya ce ka ne kuma a cikin mubaya ni kira kuma yana fito ne ma na rane wani mubaya yaje girman kai shi ne kadai mutumin da yaje Hudaybiya amma kuma Allah bai gafarta musu ba a sanadiyin girman kai da yin cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ba kowa bane a wurin sa duk da cewa yayi imani ina fata an gani na'am daga nan mun ce sai wannan sai rayuwa karnin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka rayu a wa kullu man sahibahu sana dukkanin wanda ya yi abokanta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna tare da shi shekara aw shahran ko daidai na wata daya aw yawman kai ko rana daya ma aw sa'atan ko da na awa daya aw ra'ahu fa huwa min ashabihi ko kuma ya taba ganin annabi sallallahu alaihi wasallama to wannan mutumin ne daga cikin sahabbansa matukar da yayi imani da shi ya kuma mutu da imanin sa lahu min as-suhba ala qadri ma saqibahu yana da kwatankwacin daraja na zama sahabi da kwatankwacin yanayin yadda ya zauna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wa kanat sabiqatuhu ma'ahu wannan gaggawa da sauri da yayin shiga addinin musulunci wannan darajar tana tare da shi wa sami'a minhu haka nan wanda ya taba jin muryar manzon Allah ma sallallahu alaihi wasallam shi ma yana cikin sahabbai wa nazara ilayhi nazaratan da wanda ya taba kallon manzon Allah ko ɗaya ma akwai wanda an zo hadisi wada aka zo filin arafa manzo Allah yana nan yana tsaya ta kudu ba sai ya zo kada kalli manzo Allah ya ce wannan shine manzo Allah ka ce ne eh to shikenan kuma ya zama sahabi ina fata an gane na'am فأدناه من الصحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه ما لم يكن مدي فللا مدي كرنس زما صحابي ودرجة صحابا تكا هو أفضل من القرن الذين لم يروه شيء وندي فللا سما ده قرن اللي بتجمع من الله صلى الله عليه وسلم با ما وندي رأي شهر ده شيء تو كوجا كو أو نظام الشرعي بذاك تبقى كي درجة تسحب من الله صلى الله عليه وسلم مجد تسكنتم ولو ولو اتقوا الله بجميع الأعمال كي كوجا في قرآن الله جمسي دكا أيضا في الشيء ma'ana ko da mutum bai taɓa sabo ba ina fata an gane ba zai kai darajar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba kana haula alladhina sahibu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam wa ra'awhu wa sami'u minhu wadannan wadanda suka rayu tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma suka ganshi suka ji maganar sa wa man ra'ahu bi'ainihi da wanda ya ganshi da idansa wa amana bihi ya kuma yi imani da shi ولو ساعة كي قول أنا من تدين أفضل صحبته من التابعين ونن درجة تصحب من تكع شافة تابعين بذاك تبقى درجة هذا درجة ومن صحابي دول تابعي بذي يبا ولو عملوا كل أعمال الخير كي قول أن أيك تذكى من أيك أولي من باعة بذاك كي درجة صحاب من الله صلى الله عليه وآله وسلم وأن أجفت من من يسلي لي وأكون ونه an gane ko amma abin da ya kamata mu gane shi ne kullum muna kokari mu rika yin bayani dangane da aqidar mu game da waɗannan sahabban na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an gane wannan ko abin da nake so in jawo hankalin mu a yau shine kwaya daya mu sani kamar yadda muke da intikarin cewa waɗannan mutane sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su ne mafiya falala to kuma a gefe guda muna da wata aqida aqidan ita ce duk wanda ke zagin sahabi ko ya fashe fadin bakar magana game da wani sahabi ko yake fadin laifinsa to zindiki idan muka ce zindiki muna nufin mutumin da yake koyi kafirci a zuciya yake bayyana musulunci a cikin wannan ita ce aqidar ahlus sunnah wal jamaa zan karanto mana magana wacce wani malami ne suna Rabi'a ibn Hadi al-Madkhali bin Umayr al-Madkhali yayi wannan littafi sharhi ne na wannan littafi na usul sunna an gane ko sharhi ne na wannan littafi da muke karantawa wannan babban malami a ƙarshen wannan babi din sai ya zo yake maganar cewa wa min huna min taqdir ahli sunnati wal jama'a lahum qalu saboda girmama sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ahlus sunna suke yi sai ahlus sunna suka ce man intaqafa sahabiyan wahidan fa huwa zindiqun dukkanin mutumin da ya tauye darajar wani sahabi kwaya daya to zindiqi ne intiqafan faqat kai tawaya ta gefen ko da dabi'a ce kace ba shi bane ya faɗa yin kaza a zamanin annabi ya ta yi kaza a zamanin annabi duk ba a gani ba kowanne magana kalle ka faɗa ko baka zage shi ba wannan din kawai ya ne mutum ya zama zunubi na yi bayanin waye zunubi ko na mali ya to kai fa bi sabbi wa ta'an wa tarkib to menene tsammanin ka da wanda yake zagi sahabbai ko yake sukan su mummunan kuka ko kuma yake kafirta su shi yasa ibnu abi dawud a cikin shafin shi na manzumatul hadiyya waƙe ne na ahlus sunna aqidan ahlus sunna wal jamaa da yake maganin cewa wa qul inna khayran nas ba'da muhammadin wazirahu qudman thumma uthman al arjah kuma kace mafiya alherin mutane bayan annabi sallallahu alaihi wa sallama wazirahu sune nan waziran annabi sallallahu alaihi wa sallama abubakar da wani abubakar da umar ثم عثمان الأرجح سنن عثمان شين أكو أبنتما في رجلي ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح نهدنس شين علي بن أبي طالب نفت عن ذلك فيس وإنهم للرهق لا ريب فيهم على نجب في الدوس بالنور تشرح للي وإن متانا إن الجنة bayanin da yake kenan a wannan baitin bana son suna fasara komai da komai an gane ko to sai kawo ragowa mutane shida waɗanda aka yi musu bishara da aljanna bayan khulafa ar-rashidin sai ce sa'id wa sa'd wa ibn auf wa talha wa amir fihr wa zubair mumaddah yace su ne waɗannan mutane akwai sa'ad sa'id akwai sa'id bin zaid akwai wa sa'ad bin abi waqas akwai Abdurrahman bin Auf akwai Talha bin Ubaidillah sannan akwai Amir ibn Abi Jarrah Ubaidillah ibn Jarrah sannan akwai wani Az-Zubair ibn Awwam sai wa qul khairu qawlin fi sahabati kullihim ka faɗi alheri game da sahabban nan gaba ɗayansu wala taqta anan ta'in wa tajrahu kada ka zama mai zagi mai cin mutunci kana zagi kuma kana kuka yace wa qad nafaqa al-wahyu al-mubir bi fadlihi haqiqa wahayi babayani yazo yana bayanin fallan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa fi fathi ayun fi sahabati tamdah atin sura fathi akwai ayoyi da suka zo suna yaban sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sannan a cikin waɗannan baituka jama'a ku duba yadda ya dunkule mana ilimi mai yawa wanda ya kamata ya ce kowa ya haɗa waɗannan baituka yanzu a masallacin nan ilin da zamu ce wani ya zo ya lissafo mana waɗannan mutane lissafo za ka kuma ya abin ya ba shi wahala akwai kai sai da kai ba kan ka bani malam baka haddace bane eh kai kokari ka san suwa ne Allah ta'ala ya tsare mana imani to jama'a kun ji sai ya ci gaba da cewa wa man yasaqafu sahabiyyan dukkanin wanda yake sauye wani sahabi yake sukansa yake faɗin jefinsa fa huwa rafidiyyun khabith to shi ɗan shi'a ne wanda yake datti najasa ɗan shi'a ne shi najasa هذا يا إخواننا حق وحماية أعراض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يجي سوى جماعة وننفع حقي ني أكم مكيا يمتنك صحابا من الله صلى الله عليه وسلم بها لسا كجأن لا يفهم من الله كشروبا كرياني بغت أهل السنة بقى in dai kaji an zage shi to sai kai rabbi kuma ina fata an gane shi wanda yake zagin nasu ka dube shi kai ka akan sai da shi wani ne shi waye ubai Allah ma ya taɓa magana akan shi wane ne shi ma la ma'al lahu min i'rab ba ma wanda ya tunda shi ma a duniyan ma ina fata an gane mabani ne ba mu'arabi ba ba ma wanda ya tunda zaman sa إن بدأت مبنية على السكون لا محل له من الإعراب فيها وضع في أجل إيه كم والله ذاك سموني كو بغدادي بغدادي بغدادي لسلسي با أما ينا دبا شباب من صحاب من ذو الله صلى الله عليه وسلم وترى ذا مظلم تاريخ معاوية بن أبي سفيان إن شاء الله تعالى أولا مسلاتي من أدرى ذلك مسمى bayan wannan kuma ina son mana isharar da cewa akwai wasu muhadarorin kuma daban wanda zan shirya insha Allah ta'ala mu zo mu gabatar da su insha Allah ta'ala akan wasu mawdu'an da ba waɗannan ba insha Allah ta'ala Allah ta'ala ya kare to jama'a kun ji wajibi in ka ji an zaki sahabban manzo Allah kai ma kai rashi wannan shi ne cewa in to kai ma kana son amma kawai sai ka je ka zauna da yan shi'a kuma ka je ka zauna a madina suna ta zaki kai kuma kana la abin da yake shi kana kana tuni kai sa ta shani in azaba ta sace zuwa haka kai ta zaba yi mana ai Allah ya faɗa wa qad nazzala alaykum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yukfar biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yaqubu fi hadithin ghayr innakum idhan mithluhum إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا حتى الله يجب حقيقة أن صوكم مكأش المكافر سوى للي للوقت اللي كوكا ana yi wa ayoyin Allah izini ana kafircewa ayoyin Allah jama'a wannan yake sahabban manzon Allah da Allah bai kafircewa ayoyin Qur'ani ba Allah yake ya yabe shi sai kuma suka lokaci a kai Allah haba ya za a sai wannan mutane manzon Allah ya ce abokani na la tasbu afari manzon Allah ne kuma wani abin nan mutane da sun da sun kafirta bayan ka ina fata an gane ma'ana ya tozarta Allah ya wulakanta Allah ya wulakanta ayoyin Allah ya wulakanta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to jama'a kun saboda haka fa kaifa wa qad malaki kaifa wa qad radiyallahu anhu ta yaya za a zage sahabi haka yin shiru alhali Allah ya yarda da su kaifa wa qad wa'adahum bil janna ta yaya gashi Allah ya musu alƙawarin aljanna كيف وقد زكاهم وأنزلهم هذه المنزلة العظيمة كذوب قدري يد ألا مدوكة تركيبات ولا درجة لجرمة وعرفها وعرفها الصحابة بعضهم لبعض فهبي أكرم شمس سنة سنة لدرجة ألا يوقوة لبشيك وعرفها التابعون وعرفها علماء الأمة السابقون تابعين السابقون فهبي سنة درجة فهبي سنة ما لميت نعلا ثم وإنسوا قباتة سنسان درجة صحابة من الله عرفوا هذه المنزلة سنسان ون الدرجة ويبقى الغفاء والجهل والضلال والزنادقة يعادون هؤلاء يتي أماقو هكذا تساموه غثاء تركتيك وتتركتيك والجهل دا زنزرون في الجاهلين تاثر من الجاهلين والضلال da ma'abota bin fata wal zanadiqa da masu koye kafirci a zuci suna bayyana musulunci yu'aduna haula za ga kana kiyayya da waɗannan mutane ta yaya za ka yi musu shiru kai an zage ka abin ka yi shiru haka na sa'id dariya kana sa azza da ba ruwa wai ka je ka kawo ka ce sahabban manzon Allah kaza ne wai a ce wai to kai ka ka dauri shi dai da kunya ya iya karyata Allah ya karyata manzon Allah kai ka shiru ba sai yiwu ba jama'a ina fata an gane kuma jama'a hadihi hajatuna wannan yake nan hajar wajibi ne addini kowa yana freedom of speech kowa yana freedom ya faɗi a da shi tunda har an ba ku dama yau har a media ana sa a da ku kuna faɗa ku ne kaza ku ne kaza ku yi zagi ku yi cin mutunci yadda ku ga dama to ma wajibi ne dole ne mu yi bayani dalla dalla dangane da darajar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma aqidinmu da abin da muka kujace abin da muke bauta Allah madaukakin sarki ina fata an gane mali yace wali hada saboda haka ne ma alamatun nifaqi ba'd al-ansar bughd al-ansar yana daga cikin alamar munafiki din mutanen garin Madina eh zaka samu da yawa daga cikin waɗannan rawatib ne ar-rafida suna zagin wa mutanen garin Madina waɗanda Allah ya yi su wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana min qabl yuhibbuna man hajara ilayhim ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ألا يأتي والذين تبوؤوا الدار والإيمان da waɗannan waɗanda suka mallaki gidaje da kuma imani gidan nasu ne imanin ma nasu ne manzo Allah ya ce ma imani dan majini gashi Allah ya tabbatar musu Allah yake yuhibbuna man hajara ilayhi suna son dukkanin wanda zai hijira daga gare shi ya garin sannan wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma uti ba ta taba jin wani kunci a cikin ransu saboda sun ba wani kyauta wa yu'thiruna ala anfusihim suna daukan falala suna fifita wasu akan kawunan suna fifita bukatar dukkanin wanda ya je garin su suna fifita bukatar su akan tasu walau kana bihim khasasa kai koda suna da bukatar wannan abu za su hakura su bar wannan abu su baka saboda karanci irin mutanen garin Madina amma sai ka ji wani ya zo yana bagi jama'a an gane wannan ko maliyatu wa alamatul imani hubbul ansari yana daga cikin alamar imani san mutanen garin Madina fa kaifa bil muhajirin ko ya ko mutanen garin Makka da suka fi mutanen Madina falala idan har bai halatta ka zagi mutanen garin Madina ba in kai ka zama munafiki a cikin addini to ta yaya ko mutanen garin Makka da sun mutanen garin Madina daraja wal muhajiruna la shakka afdal min al-ansar mana yake mutanen garin Makka ko shakka babu sun mutanen garin Madina daraja fa hubbuhum imanun min babi aula wa bughduhum nifaqun min babi aula ashe san su shine mafi tantanta ya zama imani sannan kuma kinsu shine mafi tantanta ya zama kafirci ya zama munafiki fa kaifa idza fa kaifa idza bada al-bughd wal adawa bi abi bakr to tayaya kuma abin zai zama idan ya zanto a mutanen garin Makka ma wanda yake kowa daraja wanda annabi sallallahu alaihi wasallam bai amince kowa ya hijira tare da shi ba sai da Abubakar yaje manzo Allah ya ji gidan Abubakar ina ta dan rarage shi ina ce to yanzu dai zaman garin nan da ya zama kaza yace manzo Allah ni fa na fahimci cewa Allah yake maka bar garin yace eh Allah ya mun wahayi cewa in bar garin nan kuma garin Madina sai to manzo Allah zaraka ka shi to shi kenan haka ne ko kama hanya suka fuskin dare har suka zo suka gaskin kogo mutanen Makka suka zo suna neman su kafiran Makka har Allah ya baka labari ya zargi kowa a duniyar nan banda Abu Bakar Siddiq haka Allah ya faɗa yace illa tansuruhu faqad nasarahu Allah in kuma ku tirje shi ba ai Allah yake da shi iz akhrajahu alladhina kafaru yayin da waɗanda suka kafirta suka kore shi a garin saniyat nayi yana ɗayan mutum biyu idhuma fil ghari yayin da su biyu ke sun kogo iz yaqulu li sahibihi yayin da ke cewa abokinsa jama'a dan Allah waye Qur'ani ya fito karre shi abokin manzon Allah Abubakar ne sirri duk wanda ya rage sahabin Annabi musamman Abubakar da Allah waye raga yawwa abin da ake so shine a zagi manzon Allah amma ba zai yi ba in aka ce sai ake kai wannan ta fice ya kai makura to bari a bi gefen abokanai a zagayo ta bayan shi wanda take yaki da kawai akwai aboki na wanda ya taba ce min da shi ma yana shi'a da ran da sun je taro sai aka bude wani littafi ana dan karanta musu aka ce da su ai asalin wahayin ma ba manzon Allah ya kamata a baiwa ba ya kamata a baiwa Ali da Abi Talib sai manzon Allah ya kwashi wai saboda kama da kama da suke kamar hankaka da hankaka sai shi mala'ika sai ya kuskure sai ya ba shiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan Allah ku bi wannan kafirci ma'ana Allah ne ma ya kuskure ko tun da ya kuma malaika jibril a farko kenan kaga Allah da Allah aka fara sanin kuma malaika jibril ana nuna maka kamar da yahudawa man kana aduwwan li jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillah ai wanda ya farko ne ya tuhumi malaika jibril ko Allah kuma ya ce muqa'in thumma amin وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين إنه لقرآن كريم نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين أك ألا يفهم جمال ملائكة جبريل أمن تكتن روح الأمين أك شراك أبا كنت يوم ملائكة جبريل يا كفوري وقلنا أنا ما كنا تهم الملائكة جبريل كن بيهودا لما دين يهودا kaga anan sun dace da Yahudawa Yahudawa sun ce kai ai da ma dai ba jiri bane sai ka masa wahayi da mun imani kuma an ce jibril ya zo kuma kun ce ya kuskure kun ga wannan hukumar Allah ne hukumar Allah ne ma'ana bai san inda ya kamata ya aje manzancin ba irin yadda kafiran maka suke cewa wa idza ja'atum ayatu idan wata aya ta zo musu qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya rasulullah shin ba za mu imani ba sai irin abin da aka bai wa manzannin Allah kuma an ba mu irin shi Allah ya ce Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu Allah shi ne mafi sani inda zai ji saƙonsa. Jama an gane wannan ko? Na. Sai ma ya ci gaba da cewa, to ta yaya abin zai zama kuma idan ya zamto a garin Makka ma mutanen Makka da suke hijira an fara da zagin Abubakar, sannan aka zo kan Umar, sannan a zo kan Usman, sannan a zo kan Sayyidina Ali. Yanzu aka ce ana zagin Sayyidina Ali sai wani mutu. To a shi amma a littafin sun zagi Sayyidina Ali. A littafansu da gaske ne wannan akwai a rubuce shi ba wai zagi da karara ce maka uwa ka ubanka ba wannan ba zagi bane an tabbatar maka da uwa ne an tabbatar maka da uba amma zagi shi ne a nuna maka kai baka da kishi a nuna maka kai nan ba kowa bane a nuna maka kai wawa ne kai sakare ne kai munafiki ne kai kaza ne wannan shine zagi jama'a ina fata an gane a ce maka jahili a ce maka sakare a ce maka wannan shine zagi amma idan mutum ya ce maka ubanka to ya tabbata maka da uba ne ma'ana kai dan halal ne alhamdulillah ta nuna ina fata an gani yawwa Malik yace wa ikhwanuhum min salati sahaba da kuma sauran yan uwansu daga cikin shugabannin sahabbai jama'a an gane wannan ko ya eh a da yaje aka yi masa wani ana yin wannan bayani sai ce to lalle wannan ba addinin da Annabi Muhammad ya kawo bane tun daga wannan ranar da shi'a tun daga ranar ya gane cewa wannan aqidar ta fi ce bata shi da kanki wallahi kuma bai san koyi ba addini a lokacin babu moran ta kai amfani da shi ce to fa ma'ana da ana jawo hankali shi ne annan su ayyukan sahabbai ne ai kaza ne sai a ka fara nutsuwa ka kunguma a cikin sannan sai a zo a fara kafa maka wancan manyan kafirci a dasa maka Allah ya sa mu dace malam yake cewa ya'ni atba'u min saba al-yahudi indahum afdalu min abi bakr malam yake cewa abin da suke nufi masu zagin sahabban nan wai waɗannan mabiya Abdullahi bin Saba al-Yahudi mutumin da ga muku da Yahudan garin Yaman wanda ya kirkiro addinin Shi'anci da addinin Khawarij wannan mutumin a wurin su ya fi abubakar da shi da abokanan shi waɗanda suka suka danna sai na Usman suka mai yankan rago a gidansa ana nuna waɗannan mutane masu fi abubakar wa Umar sun kuma Umar su a wani shi'a sai ma da yake atba'u bin saba al-yahudi madrasatu bin saba afdal min majlis Muhammad ala tariqat rawatib al-khawarij a wurin khawarij da wurin ɗin shi'a makarantar ibn saba al-yahudi wannan abdullahi bin saba mutumin da yazo yayi ikrarin shi musulmi ne a ƙarshe ba musulunci bane a ransa ya zai bata ya kawo matsaloli da yawa a addinin musulunci wannan mutumin dai ibn saba al-yahudi to shi wannan mutumin ana nuna cewa makarantar shi ta fi makarantar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam malik ya qabbahum allah Allah ya tubatar da su wa kulluhum kharaju min majlis ibn saba dukkanin wanda kaga yana zagin sahabbai to ma'ana ya sami digiri ne daga makarantar Abdullahi bin Saba al-Yahudi dinka الروافض والخوارج ساروا على عثمان وبعد وبعدها خرج منهم الروافض والخوارج ماليتي ابن سبع سوني وان سفاري وعثمان بن عفان كاواي ازامن انسا suka tsallaka gidansa suka ji su kashe shi suka masa yankan rabu to dukkan waɗannan ababen da suka yi su sun samu asali daga wannan da Yahudan Abdullahi bin Saba wata rana musamman zamu zo mu dan yi bayani akan Abdullahi bin Saba din nan irin fitinu waɗanda ya haddasa daga cikin littafin al-awasim min qawafi ina fata an gane yawwa Allah ta'ala ya dakatar ما ليجري قوم تلاميذ بن سبع جميعا فعلى مذهبهم قضاهم الله يقول سبع أخرج أناسا ما شاء الله المؤمنين a ƙida in shi'a suna cewa ne wani abin da bai saba din nan fa ya fitar da wasu mutane muminai mutanen da suka je ma suka kashe Usman ko ne mutanen suka fara yin hajji a kudu ni na ji wannan shi'a yana faɗin wannan magana wanda ke suna da suna Yasir Habib a YouTube in ka je kai da ko ka je Fadar akwai gidan series na Fadar akwai wani series da saka akan YouTube yana cewa ai mafiya mujahidai na farko a addinin musulunci waɗanda jihari ke na kowa su ne mutanen nan da suka yi fitar sai na Usman a gidansa yake faɗin wannan magana Allah ya tsine miki albarka ina fata an gane wannan shi ne jama'a saboda haka jama'a wannan ita ce aqidar mu muna mutunta sahabbai kuma muna ganin girman su ko muna tabbatar musu kan aljanna a gefe guda kuma duk wanda ya zagi wani sahabi ko ya tauye masa haƙƙinsa ko ya faɗi laifinsa kuma mu a wurinmu a mazhabin mu arni ne ba wai suka ce ma wai a ce wai kahiri na ka ɗauka ɗin da suka fatawa in bari mu faɗa ƙarara mu a mazhabin mu da aqidar mu arni ne kai tsaye wani ce aqidar mu jama'a an gane ko wannan ita ce kuma hajar ne don wa muke tallatawa wannan shine abin da ya tabbata jama'a insha Allah ta'ala kaɗan ke daga cikin abin da zamu zo mu bayani akan wannan wanda bayanai da yawa za ku zo insha Allah ta'ala idan lokaci ya kai ne na karatun littafin hikmatu min at-tarikh ma bain wafati nabi sallallahu alaihi wa sallama ila maqtan al-husayn sanata 61 insha Allah ta'ala idan lokaci ya kai ne karatun wannan littafi din za mu zo mu ci gaba da waɗannan bayanan da idan Allah wa alaikum salam na'am ana karantawa su amma nan wazo karanta littafin ɗin shi'a ai sai ɗin shi'a su ne kaɗai ke karanta littafan su kuma littafan su kawai zan kamar sai ta tsuniyoyi da ƙaryarai duk ƙaryarai ne ai ƙwarai da gaske ƙwarai a'a littafin to littafin din shi a guda daya littafin shi a kwaya daya wanda mu muka siya a cikin littafin su wanda kuka rubuta da hannayen su duk kwaya daya za ta sami kusan jira dubu biyu dan karamin littafi kaman wannan za ka sai jira ɗari takwas alal akalli ɗari takwas za ka sai wanda wannan kaje kasuwa za ka sai ɗari biyu da amma su ɗari takwas za ka same shi wanda ya ɗan fi wannan da kaɗan sai ka same shi a kusan dubu biyu shi ma labakar ya sani kuma sannan ma idan ka je wajen siyan na kalle ka da ba za su maka littafin ba ƙwarai kwanakin baya malamin ya yi ƙoƙari ya kawo mana wasu ka gani ko ai wato malam yadda za gane wato malam abin munafiki ne kai ba addini musulunci bane tunda mu dai ahlus sunna akwai da zaka ji a ce ba za su muka littafin ba mu Allah Allah muke maka muka tiya saboda duk abin da za mu faɗa muna tabbas din wannan abin muna ma da yakinin Allah ya tafi mu akai eh nan na karanta muku maganar ɗaya daga cikin manyan malaman su ko ni'matullahi jazairi a cikin littafin sa yana cewa ai su ba su haɗuwa da ahlus sunna akan ubangiji haka nan ba sa haɗuwa da ahlus sunna akan annabi yake cewa wannan annabin wanda khalifan sa shine Abubakar ba annabin su bane kuma wannan ubangiji da ahlus sunna wanda shine wanda annabin sa shine khalifan sa Abubakar ba ubangiji su bane sai an raba jama'a ko ba raba ba in ke dan shi aka ce babu sai a jaɗa kuma littafin littafin a karanta maka wannan sabon kaji ko ko jama'a wallahi ba ma kuma shi da zakara kuma wallahi mun fi karfin ne wani sharri ni dai Allah na tuba in Allah ya da na fi karfin matsayin shi a sharri duk abin da na faɗa to ina ganin ma ragewa nake wallahi wallahi ragewa nake a kashi dari ina faɗin ina faɗin ina kai da kashi 79 aka rage to kuma ina faɗin rabin kashi a cikin yawancin aƙidunsu da irin munanan ababen suke faɗi game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam jama'a an gane wannan ko wannan shine sharhi jama'a da zamu yi wa wannan gaba din insha Allah ta'ala kuma ina ganin insha Allah ta'ala anan zamu takaita wannan karatu namu bi idnillahi ta'ala sati ne zuwa sai mu tashi akan wajibin da'a da shugabanni nan ma za mu yi bayani masu kyau kowa so ya zo ya kafa kulliyar a matsayin ka ahlus sunna wani irin ji kake shugabannin ka dan jafa'i ne kai ko ko dan biyayya ne kai duk za mu zo mu bayani jama'a ina fata an gane da irin shugabannin kasar nan wanda za ga suna zaluntar al'umma za mu zo mu ji irin maganganu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa game da su jama'a mu yi kokari mu zo mu yana daga cikin dalilin da yasa muka sa wannan littafi jama'a saboda ya zama aqida mu ta zama so safiyan ma ta takkira aqida kare zama to kuma muna karatu karatu na kwanciwa yau an zo an yi karatu gobe ga wani ya zo yana taji jami'a wallahi sallahi ba zai ba ai wallahi sallahi kaza kaza a manhajin ahlus sunna ana da kai ilimi jama'a wajibi ne a matsayin kan ahlus sunna ya runtu kana rayuwarka da ilimi duk abin da zaka yi sai da ilimi kada ka kuskura kai wani abu da jahilci wa man kana ta cikin ahlikum wala ya'il lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lam hukm Allah kenan ku hadisi dai bai halatta da shi bari bai ya aikata wani aiki sai ya san kuncin Allah a cikin a cikin wannan aiki saboda haka jama'a wajibi ne mu dage da zuwa karatu a majalisin karatu mu zo kuma ba wai mu ji karatun ba kaɗai jama'a mu ɗauka mu yi aiki da shi idan ya zamto kuma ana yin karatu bayan aiki da shi jama'a ya zama kamar sai imari ya halilu asbara kamar jaki ne ke ɗiba kaya Allah ta'ala ta kare zamanin zamu kaita da fatan abin da muka rinta daidai Allah ta yi kare a cikin lada wanda muke kuskure ubangiji ta'ala ya gafarta mana bukatun mu na alkhairi Allah ka biya mana Allah muna roƙonka ka dawo mana da kwanciyar hankali da zaman lafiya a cikin wannan al'umma tamu Allah muna roƙonka duk abin da zai zama matsala da barazana ga musulmi Allah muna roƙonka kai mana maganin ka Allah muna roƙonka ka ba mu ilimi mai amfani ka amfani da mu abin kuma da muke koyo da rahamanka ya mafi alheri masu rahama wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته